لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata daga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci domin gabatar da karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na Usman bin Affan da ke na garin Difa wanda a yau muna goma ga wata ko goma ga watan Ramadan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya dace da 20 ko 20 ga watan uku shekara ta 2024 a jiya matsaya ƙarshen aya ta 40 daidai a cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau za mu tashi farkon aya ta 41 fadin Allah ta'ala alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa tayru safa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala ya ce alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard alam tara baka gani ba bi ma'ana alam ta'lam baka da masaniya ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard cewa lalle shi Allah ta'ala waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai suna tasbihi gare shi sai Allah ce wa bayru safat da kuma tsuntsaye waɗanda suke meke fuka-fukansu su yi sahu a sararin samaniya su ma suna tasbihi ga Allah kullum kada alima salatahu dukkaninsu Allah ya san sallarsu wa tasbihahu kuma Allah ta'ala ya san dukkanin tasbihin da suke yi wallahu alimun bima yaf'alun Allah masani ne game da abin da suke aikatawa walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasai na Allah ne shi kadai wa ilallahi masir sana kuma zuwa ga Allah makomar kowa take fadin Allah ta'ala alamtara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ard Allah ta'ala yana bayani a wannan aya cewa dukkanin waɗanda suke cikin sararin samaniya su ne mala'iku da ita kanta samman ga baki ɗansu suna tasbihi ga Allah haka waɗanda suke cikin ƙasa suna tasbihi ga Allah sannan waɗanda suke rayuwa a sama da kuma ƙasa tsuntsu ya tashi gama rayuwar shi ya sauka a ƙasa Allah ta'ala ce za ka ga tsuntsaye a sararin samaniya za su iya buɗe fuffikensu ba tare da sun kaɗa ba kuma ba tare da sun haɗo ba su ma a cikin wannan yanayi suna yi wa Allah ta'ala tasbihi Allah ya ce kullum qad alima salatahu dukkanin halittun nan Allah ya san sallar kowa a cikin su bi ma'ana masu yin sallah a cikin su Allah ta'ala ya sani su waye masu yin sallah shine cewa mutum da aljani da kuma mala'ika su wane ne suke yin tasbihi da mutum da aljani da mala'iku da kuma sauran halittu ga baki ɗaya suna yi wa Allah ta'ala tasbihi Allah ta'ala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu face yana yi wa Allah ta'ala tasbihi sai dai baku sanya yake tasbihi ba yan uwa masu daraja tasbihi wata ibada ce mai girman gaske an tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa menene ahabbul kalami ila Allah kalmomin da Allah ta'ala ya fi so a wani hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kalmomin da Allah ta'ala ya fi so sune kalmomi guda hudu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan guda hudu in dai ba karatun qur'ani zaka yi babu wani abu da zaka faɗa Allah ta'ala ya so abin da ka faɗi saboda wannan da sunan tasbihi da sunan zikiri da sunan ambatan Allah wa'annan guda hudun babu wani su banda Allah ta'ala yana son su kaɗan daga cikin falalarsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana da sahabbai suna tafiya sai ya isko wani ice bushashe sai ya ɗauki sanda sai ya bigi icen nan da shi icen nan bai zube ba da ya sake ɗaukawa ya buga sai ganyen icen nan gaba ɗaya suka zube ƙasa sahabbai suna mamaki me annabi yake nufi da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa'annan kalmomi suna zubar da zunubin bawa kamar yadda bugon sandan nan ya zubar da ganyen itace shi sa Allah ta'ala ya sanya wannan al'umma take da falala aiki dan kadan za ta yi ta samu lada mai yawa domin Allah baya da bukatar ya azabtar da bayi shi sa Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi da azabtar da ku idan har za ku gode wa Allah ku yi imani Allah ta'ala baya da bukatar ya azabtar da ku inda yana buƙatar ya zartar da mutane sai ya zubar da su sai ya banna kowa ya shigo duniya ya abin da ya gada ma sai an je kiyama ce ka taka doka amma saboda Allah baya so ya azabtar da mutane sai aka shar'anta a kowane sati akalla liman zai tara jama'a a sallar juma'a yayi hudu ba ya ga musu me Allah yake so me Allah baya so kenan akalla a shekara su 52 sai an ga maka menene Allah yake so me baya so domin me domin ka kauce kai abin da yake so domin ka shiga aljanna ka kaucewa abin da baya so don ka shiga wuta to tasbihi yana da falala sai aka sake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam menene Allah ta'ala ya fi so bawa ya rike yana yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah abinda Allah ya zaba wa kanshi kuma ya sa mala'iku suke yawan yi aka ce menene subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi kan kalmar nan guda biyu subhanallahi wa bihamdi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da zai yi subhanallahi wa bihamdihi so 100 da safiya Allah ta'ala sai ya kankare mai kananan zunuban shi ko da yawan su ya kai kufanto yau mai suna teku subhanallahi wa bihamdihi in ku zunubai kake so su zama ba iyaka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa'annan guda hudu in kana so ka sami yarda Allah ka yawaita yin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune sai ya samu wani mutumin kauye sai ya shigo annabi yana tare da sabon shi yana shigowa kawai sai tsaya a can annabi yana wazi sai kwallawa annabi sallallahu alaihi wasallam kira annabi bai saurare shi ba ya ci gaba da yi bayan ya kare bayani shi sallallahu alaihi wasallam sai ce waye yake magana sai ce ni ne ya ce magana mai kake sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mara da sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kai wannan addini da ka zo da shi so kake yi duk wani ra'in ibn ra duk wani makiyayi dan makiyayi shi kake sai so ka sai ka dauka ka sama yanzu na su bilal da sauransu waɗanda asalin su bayi ne wai waɗannan da suka yi imani yanzu su ne manya a addinin ka kana so duk wani babban mutum wanda ake cewa wani wani ne kana kokari sai ka kaskantar da shi addini ka ba abin da ya zo da shi sai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya same shi fa akhadha bi majami'i thawbi annabi ya kama markar mahadar rigar shi kwala ki ko annabi da ya rike shi ya ja shi sai da ya zama kasa annabi bai bige shi ba zaunar da shi kawai saboda yana so zai isar mai da sako saboda ya zo ne a matsayin shi na mutumin kauye shi kuma abin da ya manta sauran annabawa mutum daya karfin mutum arba'in gare shi don allah duk karfin ka in goma suka ja ka kasa kayan kasa kuma za ka yi ba dole mutum ya kasa annabi ya zauna da shi bai ce mai komi ba yana so zai magana akan ɗaya daga cikin illolin da wannan bawan allah yake fama da su sai ya ambaci abubuwa guda hudu wanda guda biyun su ne suke da alaka da wannan aya da muke ambato a kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna nuhan alaihi salam lamma hadaratu alwafa nada ibnu annabi nuh alaihi salam lokacin da mutuwa ta zo mishi sai ya kirayi dan shi a wata riwaya nada ibrahim sai kirayi ƴaƴan shi guda biyu sai ce da su ina yi muku wasiya amurkum bisnataini wa anhaakum an ina muku wasiya da riko da abu biyu ku yawaita yin su kuma ina hana ku abu biyu wannan yana daga cikin usulubi annabi sallallahu alaihi wasallam an batar su haka da zai zubo su su hudu ba lalle bane a iya rikewa amma ina umarta ka da abu biyu ina hana ka abu biyu ko da ka banta zaka tana cewa biyu dai aka faɗa ai ka nima ka san wani ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi nuhu alaihi salam da mutuwa ta zo mishi yace ma iyan shi guda biyu ko dan shi a riwaya guda ɗaya kenan yace ina maka wasiya da abubuwa biyu ka yi su kuma ina maka wasiya ka nisanci abu guda biyu amuruka bisnataini wa anhaka an bisnataini sai ce abubuwa guda biyu da nake maka wasiya da su ka rike su ka rika aikata su yace amuruka bi la ilaha illallah wa amuruka bi subhanallahi wa bihamdihi yace ina umarta ka da yawan yin zikiri da kalmar la ilaha illallah sannan ina umarta ka da yawaita faɗin subhanallahi wa bihamdihi kowane daga cikin su yana da matsayi na musamman a wurin Allah sai yace ita la ilaha illallah din nan da kake gani yace law anna samawati saba wal ardina saba wudi'at fi kifa wa la ilaha illallah fi kifa malat bihinna la ilaha illallah da za a ɗauki sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai a ɗora su akan hannun su keri ɗaya a ɗauki la ilaha illallah ɗora ta akan hannun su keli guda ɗaya la ilaha illallah za ta rinjayi sammai bakwai da ƙasai bakwai shi yasa ita ce kalmar da za mutum ya faɗa yana ba musulmi ba daga ya faɗa ya zama musulmi sannan baya da bambanci da sauran musulmi daga ran nan da shi da su duk ɗaya sai dai kawai in sun fi shi tare lada shi kuma duk zunubin da ya a baya ya riga an yafi a wata riwayar yace da sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai za su zamanto wata halka ka iya cewa kamar wani zobe da aka ɗaure shi da za a ɗauko la ilaha illallah sannan nan da baki ɗaya a cure su su haɗe wuri ɗaya in aka ɗauko la ilaha illallah aka buga a kansu za ta iya fusa su saboda matsayinta da kuma nauyinta da girmanta a wurin Allah shi yasa ya ce ina umarta ka da yawan faɗin la ilaha illallah na biyu yace ina umarta ka da subhanallahi wa bihamdihi ka yawaita faɗin subhanallahi wa bihamdi me yasa yace fa innaha salatu kulli shay'in wa biha yurzaqu kulli shay fa innaha salatu kulli shay wa biha yurzaqu kulli shay fa'ida biyu kenan salatu kulli shay ita ce sallah ita ce tasbihin komi kaga tsuntsaye da kake gani raguna da suke gidanka kai kake mamaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace hatta da tufafin da yake jikinka yana tasbihi ga Allah sai dai baka ci fa inna salatu kulli shay ginin da kake zaune a kasa dakin ka a duk inda kake in dai abu halitta ne to yana yi wa Allah tasbihi Allah ne yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu fa inna salatu kulli shay babban fa'ida ta biyu sai ce wa biha yurzaqu kullu shay da subhanallahi wa bihamdihi Allah yake arzika komai malamai suka ce yana daga cikin sanadiyar samun arziki a duniya bawa ya yawaita subhanallahi wa bihamdihi wani zai ce to na jima ina yi amma ba samu abu biyu ne ko dai Allah ta'ala yana kana da zunubi mai yawa da ake bukata akan karima ko kuma Allah ta'ala ya san in ya baka arzikin a nan duniya zaka iya lalacewa ka rasa na lahira kana yi sai Allah ya hana ka arzikin duniya yana tara ma da lahira asara kai ko riba kaci riba kaci fa inna hasalatu kulli shay'in wa biha yunzaqu kulli shay kalmar fa inna hasalatu kulli shay ita ce tasbihi da salati na duk wani abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ana zaune tare da sahabbai sai ce afatis sama wa hukka laha an ta'id sama ta yi numfashi irin na ɗaukar nauyi wa ƙoƙalaha ya dace ga sama an ta'id ta yi irin wannan numfashi yau ka zo ɗaukar wani abu za a ce dage ne sai ka ɗaga da ƙarfi za ka yi nishi wurin ka ɗaga to haka mala'iku sama take ɗauke da su a cike suke sama tana cike da mala'iku annabi ya ce a sararin samaniya sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai babu inda ya tsotsin nan naka guda hudu ka gansu ba inda za ka ɗora face sai ka ɗora a jikin wani mala'ika kuma yana yi wa Allah bauta akwai mala'ikan da tun da Allah halice shi ya yi kabbara kawai karatu yake yi ba zai yi ruku'i ba sai lokacin da aka busa tsoron kiyama akwai wanda tun da Allah ya halice shi yana da cikin ruku'i ba zai daga bai ce sami Allahu liman hamida sai an busa kawon kiyama akwai wanda yana cikin sujada ba zai dago ba sai an busa kawon kiyama yana dagowa zai ce subhanaka rabbana ma abadnaka haqqal ibada godiya ta tabbata gare ka ya ubangiji ban bota maka botar da ya kamata a yi maka mata a ce mun bota maka sama da haka tunda Allah ya shi baya gajiya yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna baya gajiya kai ko abinci baya ci baya saba wa Allah bauta yake yi amma da kiyama ta tsaya yana ganin kamata ya a ce yayi sama da haka shi yasa idan ka ji wani mutum yana cewa sallan ba mu bari kanka kaiwa da a ce Allah yana da buƙatar ibadar bayi wa'ancan kadai sun isa to shi kuma Allah ta'ala bai da buƙatar bautar mai bauta kan shi yawa sabon mai sabo kan shi yawa shi yasa malamai suke cewa daga cikin yabo da ake wa Allah la tubni ba'atu man aba'ahu wa la tadurruhu ma'siyatu man asa Allah ta'ala da'ar mai da'a ba ta amfanar da shi komai bi ma'ana ba za ta ƙara mai wani abu ba a ce su wani sun yi sallah shi yasa Allah ya zama wani abu babu sannan sabon mai sabo a ce mulkin Allah ya rabu ko na abu saboda su wani sun saba mai ba wannan shi yasa idan ɗan adam ya bauta wa Allah gata yi wa kanshi zai samu yarda Allah zai samu son Allah amma gata yi wa kanshi domin ya yi abin da zai tsira daga wuta ne shiga aljanna to mala'ikun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yatsu hudu in dai zaka dora a sararin samaniya ko a sama ta daya ko a ina ne mala'ika ne zaka iske yana yi wa Allah bauta to shi yasa nan annabi nuhu a wasiyar shi yake fa innaha salatu kulli shay wa biha yurzaqu kulli shay abu na biyu sai yace wa an haka ani sanatai ina hana ka abu abu abuwa ababai guda biyu yace an haka ani shirk billah ahir ka nisanci shirka hada Allah da wani dogaro da wani neman agajin wani abu a abin da ba mai bada shi sai Allah akwai abin da wani yana iya badawa akwai abin da ba mai bada sai Allah idan ka neme shi a wurin wani to ka yi shirka misali kana iya zuwa kana da buƙatar ɗiya ko ɗa ka zo ka ce wani e na ga wata mata a gidanka ƙanwaka ce ko ɗiyarka ce na tambaya an ce ba ta da aure ina so ka bani ni izini mu yi magana da ta in yi aure amma baka cewa wani ba ni zuriya mai ba da ɗiya shi ne wa Allah wani yana iya baka aure amma bai iya baka aihuwa haka ne ka ga ƙwararren likita kana iya zuwa ka ce ga matsalar da nake ciki ina neman da Allah a bani magani ko a duba ni ko a mini allura ko a mini kaza amma ba ka cewa likita na zo don ka warkar da ni mai warkarwa shi ne Allah magani daban waraka daban magani aikin mutane ne amma waraka aikin Allah ne in wani ya nemi wani ya warkar da shi ba Allah ba to ya yi shirka amma cewa wani yana sai da magani akwai magani iri kaza ba ni kaina nake ji yana ciwo zai sha magani ne amma mai warkarwa shi ne Allah inda za ka gane ba magani yake warkarwa ba je likita ka tambaye su za su gaya ma cewa cikin mutanen da suka rasu akwai wanda ga sauran maganin na an buɗe magani an sa ne a jikin shi serum din bai kare ba amma kuma ya tafi sannan kuma babu baki a gefe ɗaya an mayo an ma wannan irin wannan serum din ya tashi ya ci wannan ya warke da wannan maganin wannan kuma an mai maganin bai warke ba ba maganin bane baya yi mai warkarwa ne bai kaddare ya warkar ba shine Allah kana iya zuwa ka ce wani dan uwana ne yayana ne ko wani abokina ne ko na abdallah wani ba ni jari ba ni kuɗi amma ba ka cewa ba ni wani ba ni arziki ina ba za ka fahimta domin kuɗi da ba arziki da ba nawa za ka ji an ce an ɗora wani an bashi kasuwa ta wargaje haka ne ko ba ka wani wani kuma ba ba wani ba shi jari shi ya tashi ƙarshen da da kuma ba amma kuma ya kuɗi domin akwai abubuwa da dama hatta da isti'ana neman taimako kana iya neman taimakon ɗan adam a cikin abin da zai iya amma abin da baya iyawa wannan kuma in ka neme shi a wani adam to kai shirka to shine annabi nuhu yace ina hana ka kai shirka abu na biyu da nace ma ka kai nake ma wasiya a rayuwarka ka kai shine ka kai girman kai sai da sahabi yace ya rasulullah dai daga cikin mu yana so ya sa kaya mai kyau yana so ya sa takalmi mai kyau ya sharce kan shi ya shafa turare shi ma wannan girman kai ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ba girman kai bane menene girman kai baturul haqqi wa gamtul nas kin gaskiya kana ji kana gani ka ki gaskiya sannan kuma baturul haqqi wa gamtul nas mutum ya ki gaskiya kuma ya rena mutane ya rika ganin ba wanda ya kai shi malamai suka ce a girman kai akwai wani karamci na rishin hankali duk mai hankali yana raba mutanen duniya gida uku ne gami da shi akwai na ƙasa da shi ko a shekaru akwai ƙanar akwai kuma daidai da shi akwai kuma wanda suka fi shi da in bai san ba wanda suka fi shi ya san ba shi ya fi kan shi ba akwai wanda suka haife shi haka ne ko ba gaba ne to wannan banda bai shekaru a komi haka ya kamata ka mu'amalanci mutane a komi akwai wanda ka fi akwai warinka kuma ka yarda akwai na sama da kai amma idan ka rinka ɗauka cewa kai kana sama da kowa wanda yake ji yana sama da kowa wato bai da akwai wanda ya fi shi ba ko bai yarda akwai warin shi ba abin da yarda shine cewa kowa yana ƙasa da shi wanda kuma wannan Allah ta'ala bai haka ba ina ba zan fahimta ko a annabawa da manzanni wanda matsayin haka ake tafiya akwai annabawa wanda suke na ƙasa akwai kuma ar-rusul sannan kuma akwai ulul azmi min ar-rusul kai a cikin ulul azmi ma kuma akwai khalilani sune annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa to shine Allah Allah ta'ala ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaba da kissar da annabi Nuhu yayi wasiya wasiya guda abubuwa guda hudu yace amuruka bisnatayn wa anhaka an isnatayn ina umartaka da abu biyu a wasiyar da ka rike su kuma ina maka wasiya a hir ka nisanci abu biyu abu na farko yawaita la ilaha illallah abu na biyu yawaita subhanallahi wa bihamdi wanda shine wannan kissa ta kawo mu karkashin wannan aya to shine Allah ta'ala yake bayani anan yace alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi wa tayri safat baka da masaniya cewa duk abin da yake cikin sammai da abin da ke cikin kasai suna yin tasbihi ga Allah tsuntsaye ma da suke fura sama su meke fukafukan su Allah ta'ala ya ce suna yin tasbihi ga Allah kullun kad alimu salatahu wa tasbiha dukkanin su Allah ta'ala ya san sallar masu sallah a cikin su ya san tasbihi masu tasbihi a cikin su duk mai yin sallah yana yin tasbihi amma ba duk mai yin tasbihi yake sallah ba ina ba za mu fahimta yanzu dabbobi suna yin tasbihi amma ba su sallah amma shi dan adam yana tasbihi kuma yana yin sallah musulmai a cikin aljanu suna yin tasbihi kuma suna yin sallah mala'iku ba dama gabaki ɗayan su suna tasbihi kuma suna yin sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wazan ta rana yace masahabbai ba za ku yi sahu ba irin sahun da mala'iku suke idan za su yi sallah a wurin ubangiji suka ce ya rasulullah yaya mala'iku suke sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna cika sahu ne sahu ko sai ya cika ko ayo na biyu sannan kuma suna hada jikinsu haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akai da haka tasbihi yana da daraja sannan in matsala ta kai matsala kunci ya kai kunci in kana so ka huta daga matsala da wuri to da tasbihi ake huta Allah ta'ala ce wa zannuni in zahaba mughadiban fa zanna Allah naqdir alayhi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin zannun ay sahibun shine wa Yunus alayhi salam annabi yunus alaihissalam ya kira mutanen shi zuwa ga Allah ya yi wa'azi ya yi wa'azi suka ƙi su bi ran shi ya baci akan basu bi Allah ba don sun saba mishi ba don basu bi Allah ba shi kuma kamata ya abin da fi dacewa ya haƙura sai ya fushi sai ya tafiye shi wa zannuni in zaba mughadiban ya fushi ya tafiye shi fa zanna Allah na qadira alai yana tsammanin ba za mu takura mishi ba ba za mu kama shi da wannan laifin ba saboda ba ya fushi bane dan kanshi ya fushi ne dan Allah me yake biyowa baya fanada fi zulmati sai gashi yana kira a cikin dufai bai ce fi zulma ba bai ce fi zulmatai ba sai ce fi zulmat a cikin dufai me yake faɗi a cikin dufai Allah ilaha illa ant shine tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin wallahi duk matsalar da ta kai matsala duk tsananin da ya kai tsanani in ka rike wannan tasbihin kana yi sai Allah ta'ala ya cire ka annabi annabi Yunus alayhi salam me ya faru hawan jirgin ruwa yi jirgin ruwa da ya rinka tangal-tangal da su sai aka ce a cikin a rage kaya aka rarrage kaya ga kaya zama dan kaɗan amma kuma jirgin yana ne ma kifar da su sai aka ce kai jama'a a cikin ku akwai Abdul Abik bawan da ya gudu daga wurin ubangijan shi aka bincika ba bawa ko daya ba bawa dukkanin su iyali to akwai wani wanda ya wani laifi a ciki kowa mai laifi ne ana so ne a rage nauyin jirgin ruwa so ake yi wani ya fada ruwa me ke biwa baya fasaha mafaka na minal mudhadina musahama da kalmar siham sai aka zo aka yi ƙuri'a ana yin ƙuri'a ta fari sai ta fada kan annabi yunus alaihi salam sai aka ce a wannan salihin bawa ba zai yi ba aka ce a sake yin na biyu ana yin na biyu sai ta fado kan shi aka ce a yi na uku ya ce ba wani na uku da za a yi kawai sai fada cikin ruwa yana fadawa ruwa sai allah ta'ala ya turo allah ce falta kama hulhutu wa huwa mulim sai kihi ya haɗe shi yana matsayin abun zargi a wurin allah kun san mai fito da shi Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asuna ba dan yana daga cikin masu yin tasbihi ba a da can da kuma ya shiga matsatsi yana yin tasbihi Allah ya ce la labisa fi batnihi da zai zauna cikin cikin kifin nan shi Allah ba zai ba kifin dama ya cinye shi ba ko kuma kayan cikin kifin nan su nika shi ba saboda annabin Allah ne yana da wani matsayi a wurin Allah amma da zai zauna a cikin cikin kifin nan ila yau mu yi ba a sura har ya zuwa ranar tashin kiyama amma me ya fito da shi kai tsaye tasbihi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana kai da baka cikin matsala baka da baka cikin rishin lafiya baka cikin kunci yawaita botar Allah in matsala ta zo ma sai Allah ta'ala ya tuna abin da kai a da sai fitar da kai annabi ce ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shidda falaula annahu kana minal musabbihin ay fil madi a dacin ya kasance mai yawan tasbihi sannan kuma wata aya ta tabbatar mana da cewa fanada fi zulumati a yanzu ma kuma da ya shiga matsala bai kira kowa ba wa yake kira Allah cikin dufai fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kalmar da yake faɗi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba abin da yake faɗi sai wannan sai mala'iku suka ji shi sai suka ce ya Allah sautin ma'arufin fi makarin gari ya Allah murya sananna amma a wani bakon wuri a wannan wuri ba mu taba jin muryar mutum ba kuma wannan murya sananna ce mu a wurin saboda ai kowane ɗarin yana da mala'iku da suke ɗarin shi suna rubuta da yake to mala'iku da suke zuwa suna san muryar annabi yunus alaihi salam su san muryar shi amma kuma abin da ya ba mutane a ƙasan kogi kuma annabi yunus suka ce sautin ma'aruf fi makanin gari ya Allah murya sananna amma a wani bakon wuri wurin da mu ba taba jin tasbihi a wannan wurin ba tasbihi na mutum ne mu taba ji Allah ta'ala ce bawa na ne annabi Yunus alaihi salam ga abin da yi kuma ga halin da ya samu kanshi a ciki sai mala'iku suka nemi cewa ya Allah a fitar da shi da yana tasbihi kuma yanzu ba yana tasbihi Allah ta'ala sai ya umarci wannan kifi ya hutu bakin ruwa ya zo ya amai shi kifin nan bai fasa nama jikin shi ba bai karya mai kashi ba Allah ce fa nabaznahu bil ara'i wa huwa saqim sai muka fito da shi bil ara a wani hili wa huwa saqim baya da lafiya saboda babu rana babu iska babu komai a ciki Allah ce wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin ba nan ka iya ka tsaya ba domin Allah yana ma fallalar tasbihi bayan an huto da shi baya iya motsawa saboda ɗaukar lokaci da ya jikin shi a cikin cikin kifi sai Allah ta'ala ya yi tsoro wuri ne wanda babu itace amma Allah ta'ala ya fito da wata itaciya wanda take yin yaɗo sai ta fito ta rufe jikin shi gabaki ɗaya saboda in rana ta buge shi kai tsaye zai iya jin ciwo ko yau mutum ya bace a cikin sahara ka zo ka ba shi ruwa ba waki mutuwa zai sai dai a bi shi a hankali a yi wannan to sai Allah ta'ala ya sa wannan abin ya zo rufe shi a hankali iska tana bugun jikin shi kafin ya gama warwarewa shine Allah ya ce fa nabaznahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun Allah ya ce fa amanu fa matta'nahu ilahi bayan ya warke ya warware sai Allah ta'ala ya tura shi zuwa ga mutanen shi fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun ai ban yazidun muka tura shi wurin jama'a shi wanda adadin su ya fi sama da mutum dubu ɗari daga ƙarshe fa amanu sai suka yi imani Allah ya ce ba mata alahum ilahi muka ji yadda su daɗi zuwa lokacin da ajalin su zai muhallin shahid anan shine dan uwa masu daraja karkashin wannan aya shine tasbihi abu ne da Allah yake so tasbihi yana kankare ma mutun zunubi tasbihi yana sanya wa dan adam in shiga matsala Allah ta'ala ya fito da shi sannan kuma idan mutum yana yawan tasbihi to yayi bi umarnin ubangiji ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda yake son yabo irin Allah daga kace subhanallah kace tsarki ya tabbata ga Allah babu nakasa ga Allah babu tawaya ga Allah babu kasawa ga Allah shine kalmar subhanallah kalmar wa bihamdihi godiya ga Allah duk wata ni'ima da ka sani ba ma bikum min ni'matin sai ce ni fa min Allah duk wata ni'ima da ta same ku ko mutum ne ko aljani ko dabba duk abin da ka sani daga wurin Allah ne da haka Allah ya cancanci a yabe shi ya cancanci a gode mishi to idan ɗan yana tasbihi to yana kamanceceniya da wa da wa'annan mala'iku Allah ta'ala saboda son yana tasbihi yana son a yi mai tasbihi shi da kanshi sai yayi wa kanshi tasbihi Allah ta'ala da ya tafi da Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sama sai ce subhanallazi asra bi amshi a wani wuri ce yusabbihu lillahi wani wuri ya ce sabbaha lillahi duka wannan tasbihi ne ga Allah a wani wurin ma da yazo yake surorin sai ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sai ce wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to shine Allah ta'ala bayan ya gama wannan sai ce walillahi mulku samawati wal ardi walillahi mallaka Allah ne mulkin samai da kasai wa ila Allahi al-masir makoma kowa zuwa ga Allah take bismillah
ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Allah ta'ala ce alam tara baka gani annallaha yuzzi sahaban Allah ta'ala shi yake tattara girgije summa yu'allifu bainahu sannan ya hada su a wuri daya summa yaj'aluhu rukaman sannan ya dora daya san kan daya fatara alwadaqa ay almatara sai kaga ruwa yakhruju min khilalihi yana zuba daga ƙarƙashin wannan girgije wa yunazzilu minas sama'i Allah ta'ala shi yake saukarwa daga sama min jibali daga girgije masu kama da duwatsu saboda girman su fi hamin baradin Allah ta'ala yake saukar da kankara fa yusibu bihi man yasha kankaran da in ta sauka sai ta samu wanda Allah ta'ala ya ga dama ta same shi wa yasrifu amman yasha kuma Allah ya kautar da wannan kankarar ga wanda ya ga dama yakadu sanabarkihi hasken walqiya ya kusa ya zahabu bil absar ya iya tafiyar da ganin mutum lokacin da yake ganin ana walqiya yuqallibu Allahu al-layla wan nahar Allah shi ke juya dare da yini inna fi zalika lalle cikin wannan abubuwa da aka ambata la'ibratan akwai wa'azi akwai abin lura da ulil absar ga masu hangen nesa da sani ya kamata inji Allah ta'ala Allah ta'ala yana ambata wani abu daga cikin abubuwan da ba mai su sai Allah alam tara anna Allah yuzi sahaban Allah shi yake tattara girgije idan hadari zai taso wani lokaci sai ka ga hadarin nan ka mutum yana cin hadarin nan tun da la'asar muka fara ganin shi amma bai yi ruwa ba sai cikin dare ana yin haka ku ba yi ana yi wani lokacin ma sai ku kwanta lafiya lau ba kwa ganin alamun hadari in ma ana zafi kana kwanciyar waje sai ka ji yayyafi sai ka tashi kashe daki da gudu waye wannan kana barci shine Allah Allah ta'ala ya ce kai ne karatu baka ganin Allah ne yake tattara hadari yana watsi sai Allah ta'ala ya tattara shi idan ya hada shi wuri daya sannan kuma sai ya dora shi su mai ji alhu rukaman ya dora ɗaya bisan daya sai ka ji ana cewa hadarin nan yayi duk da kana gani shi amma sai ka ji ana cewa gacin hadari baki kirin amma lokacin da yana gefe fari kalli amma yanzu da ya sai zama baki irin ya aka ya zama haka Allah ne ya hada shi sai ya zama to saboda haduwar da ya wuri daya har ya duhu duk da ya duhu abin da zai sauka kuma ba baki bane fari ne shine ruwa me yin wannan sai Allah sai kaga adadi ya hadu wuri daya Allah ya ce fataral wadaqa ay al mafara sai kaga ruwa ya khuruju min khilalihi yana sauka daga wannan girgijin wa yunzilu minas sama banda ma ruwa kadai a wannan girgijin Allah ta'ala yace wa yunzilu minas sara'i min jibali ai min sahabin kal jibal zaka ga girgi zaka ga duwa me yake suna hadari girgije mai girma girman shi kai kai tsammani kamar dutse ne sai Allah ta'ala ya saukar da min baradi shine kankara wani lokaci aka yi ruwa sai kaga hada kankara fa yusibu bihi man yasha kankaran nan idan aka yi ana iya yin ruwa a garuruwa guda goma amma gari biyar an yi ruwa ba kankara wani garin kuma an yi ruwa har da kankara shi ne fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha wani sun kuma sai Allah ta'ala ya musu ruwa kadai ba tare da kankara ba wani ma yana cikin garin sai ayi ruwa a wata anguwa har da kankara a wata anguwa babu kankara wa ya kai kankara can bai kai can ba wannan duka aikin Allah ne to shine Allah ta'ala ya ce wa yasrifu amman yasha sannan idan hadari ya taso zaka ga ana walƙiya Allah ce ya kadu sana barqihi ai dau'ihi zaka ga hasken hasken walƙiya idan kana kallo ta yi wani lokaci sai mutum ya san da kanshi saboda zaka ga cewa yana kokarin ya haske idan mutum shine ya kadu sana barqihi yazhabu bil absar hasken walƙiyar da yake zuwa karkashin wannan hadari Allah ta'ala ya ce kamar ya tafiyar da ganin mutum da yi wannan shine Allah karkashin wannan ƴan uwa Allah ta'ala ya ambata mana kalmar fa yusibu bihi man yasha kalmar isaba tana nufin wani abu da zai samu mutum galiban kenan a larabci tana nufin abin da zai samu mutum wanda ba na jin daɗi ba kalmar isaba kenan ma asabakum min musibatin fa min Allah ko fa ma kasabata aydikum wa ya'fu an kaseer kalmar isaba tana nufin abu da zai zo ya samu dan adam wanda zai iya wannan yi shi wani lokaci idan mutane za su aje motocin su ko wani abu nasu kai ko kai kan kana tafiya a waje in aka yi ruwa ad hadda kankara in kankaran mai girma ce tana iya wasu kan mutum ko tana iya ma mutane banna ko ta fasa musu gilasai ko na makamanci haka shine faisibu bi man yasha Ƙarƙashin wannan malamai suka ce Allah yana gaya wa ɗan adam cewa yanda nake ruwa in rayar da ƙasa kuma ina iya saukar da azaba daga sama kuma an yi haka Allah ta'ala ce wa zkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqaf da yi bayani akan wa'annan da ƙarshe sai zo yace ya tado musu da hadari falamma ra'awhu aridan مستقبل أوديتهم قالوا هذا آرج ممطرنا الله يقول بل هو ما استعجلتم به منين ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم الله تعالى يقول النبي da Allah ta'ala ya tura wa adawa ya yi musu wa'azi ya gaya musu cewa Allah zai muku azaba zai turo azaba daga sama garin sai Allah ta'ala ya jarrabe su da zafi aka yi zafi ya kai zafi idan zafi ya yi zafi hadari ya taso kowa ne yake cewa ga hadari nan idan hadarin nan ya ruwa za a samu sauki kai ko bai ruwa ba in ya saki iska sai ka ji an samu sanyi to shi yasa da suka gan shi sai suka ce ai haza aridun mumtiruna ga hadari nan yayi baki kirin mumtiruna zai mu da ruwa ne wannan zafin zai tafi shine annabin nasu yace bal huwa musta'jaltum bi annabi hudu alaihi salam kenan ko ya ce wannan masta ajaltun biyi abinda kuke cewa inda gaske ne ni annabin Allah ne a kawo azaba da gaugawa to shi kuma Allah baya gaugawa yau Allah yake so zo gashi ya zo menene yake zuwa rihun iska ce fiha azabun alim wanda ke kai azaba mai tsanani hadarin sai zauna a wani gefe daya sai mutanen gari suka fara fita suna yin can yanzu aka dace ga hadari a gabas ko kenan duk yan yamma ina za su gabas za su sai da suka gama taruwa ƙarƙashin wannan hadari wanda ya shiga a karo na fari sai ya rinka ɗan jin sanyi sanyi sai da Allah ta'ala ya tattara su domin sun yi wa annabin wannan garin barazana za su kore shi daga gari sai Allah ta'ala ya kore su daga gari da ƙarshe Allah ta'ala ya sauka musu da azaba ya gama da su gaba ki suna jin yake suna ƙarar wannan hadari sai suka ce ba kyau kowa ya koma gida suka fara huta da gudu kowa ya koma gidan shi wani ya shiga ɗaki wani ya shiga ina ne da sauransu sai Allah ta'ala ya sauko iska iska ce wanda ta yi sati ɗin cun tana balaki Allah ta'ala ce wa amma tamudu fa'uliku bi tagiya sai ce wa amma adun fa'uliku bi rihin sarsari atiya sakharaha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin usuma fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum ajadu nakhlin khawiya sai Allah ce fa hal tara lahum min baqiya ko kaga sauransu babu to shi ne Allah ta'ala ce yanda yake saukar da wannan idan bayi suka gode ma Allah suka yarda da ubangijin nan da ya saukar da ruwa sai Allah ta'ala ya ni'imtar da su su yi kyakkyawar rayuwa a gidan duniya kuma aljanna ta zama mutum ko masu amma in ba haka ba yanda Allah yake yin yake kawo ni'ima daga hanyar girgije daga hanyar hadari yana kawo azaba kuma ruwan nan daga sama idan Allah ta'ala ya rike shi wai sai kawo shi wani zai ce to mun ji ba ma iya komai a sama bari mu tona rijiya sai Allah ta'ala ya ce qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman yatikum bima'in ma'i ruwan da kuke tonawa a ƙasa ku sha in Allah ya ce ya koma ƙasa wa sai fito da shi ya kubu ai dan adam da zai gano cewa duk kokarin shi duk wayen shi shine rauni yanzu a rani akwai ruwa a rijiya ko babu akwai amma don me yasa kowa zaka je yana cewa baya zuwa yayin noma sai da mana ta zo a zamanin ma sai kaga an yi ruwan shimka haka ne shi wanda zai dauki ruwa aboki ta rinka ban ruwan gonar shi ba jira yake na Allah ya sauka idan aka yi zo ya tora ya ga ya kai shimka sai ya zo shimka idan sai koma gida ya kwanta sauran aikin wa ya bar ma Allah ya kumburar da abu ya sa ya tsiro sannan kuma ya rinka girmar da shi abin da ka je da tiya uku ka je ka shimka wata rana sai a ganka lokacin girbewa ka je da sharar ka ɗauko shi anya ana ɗaukar tiya uku a sharar a amalanke tiya uku amma wane ne na farkon ma tiya uku da ka shukawa baka Allah kuma ka je ka shuka yanzu ya lullunka maka shine Allah da haka kada ka taba jin tsoron wani zo ce ma talauci kaza da ka kyale shi ka dogara ga Allah kawai ka tashi kare ba in kun yi yawa ba ku iya ce da kanku yanzu da muke kaɗan wa ke ci da mu wannan shi ne gaskiyar magana wani da hikima ce walau kanat al arzaqu tati ala al hija halakna idan min jahlihin al bahaim da a ce wai wayo da hankali shi yake sawa dan adam ya samu abincin da zai ci ko arzikin shi da dabbobi sun mutu dabba ba ta da hankali kai dabba tana da hankali yaro dan shekara bakwai zai jara kudu kuma sai ka zo da dabba a kwata tana kallo wani ake yi ba sani ba sai ta ga an yanka ɗaya daga cikin ‘yan wata sai hankalin ta tashi amma waye kawo ta kai sai Allah ya baka hankali kuma ya hore wa'annan a gare ka to wa'annan da ba su da hankali wanda Allah ya hore su Allah ne yake ciyar da su da ba bincike ka yi wa kowa ƙalubale a duniya wallahi ba wanda ya isa ya je wani juji ya isko kare ya mutu saboda yunwa Allah bai taɓa barin kare ya mutu saboda yunwa ba sai barin mai sallah da azumi ya mutu saboda yunwa kare ka je jibjin garin ku ko na anguwa ba za ka taɓa ganin kare ya mutu ba a ce yunwa ce ba abin da yunwa ce babu ba za a samu me ya kamata ɗan adam ya bi Allah ya tashi ya nema neman da za ka yi tukuru noma ne kasuwanci ne rini ne sassaƙa ne jima ne menene aiki ne za ka yi na gwamnati ko ai ƙarƙashin wani wani shi ma ka yi shi don Allah sai zama ibada kana neman kuɗi kuma Allah ya baka kuɗin ko ya baka lafiya ya baka lafiya to shi Allah ta'ala yake muna bayani a nan cewa shi yake sauka mana da wannan ruwa daga sama kaga dai ba wanda zai ce waye shi ne ko na wanda zai ce za an samu ci gaba da ana tada jirgi ya je ya watsa wani abu ya yi yawa waya halici ne tada jirgi ƙarfin da aka yi jirgin waye shi kuma ka san baya yin hadarin sai hadarin Allah ya taso ya je watsa mai shi sa wani ba Allah ya ce in ka dubi duniya ga baki ɗaya zaka ga kawai dubaru ne yake wala dubaru ne duk wanda kaje yana ce yana da wata kwakwaran mota shi mai tsada mai kaza sai an gaba komai sai a ce waye ta sai a ce kaza me ya hada wannan karin da waccan roba da waccan waya shine iya abin ne kwararren ne zai ya iya yin salon iya yin shi shine yayi kaza yayi kaza amma ice waye shi Allah shi dan adam iya abin da yake hada wannan da wannan ne a samu abu kaza amma ijadu shay samar da abu da babu shi wannan duka aikin Allah in ma ka ce kai kake ilimi ne eh wayi ka kai Allah waye baka ilimin da kake kenan daga wurin Allah ne abin yake duk abin bai je ko ina ba daga wurin Allah ne min Allah wa ila Allah duk abin da yake kazo daga wurin Allah ne kuma za a kare wane ya samu kaza wane kirkiri kaza wane kaza daga an busa kawo kowa sai mutu in ma ba a je kiyama ba kana rasuwa ayyanka za su gadi abin da ka mallaka su ma su rasu nasu ayyan su gada ana nan ana nan daga ƙarshe sai Allah ya gaji kowa inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah ce mu za mu gaji kasa da duk abin da yake kan kasa Allah ce daga karshe dai bayi gare mu za su koma ji Allah ta'ala za mu tashi akan yuqallibu Allahu al-layla wan nahar ana nuna lokaci yayi abin da muka dare dai Allah ta'ala ba mu dada abin da muka kuskure Allah mu saki ya tuna to shi kenan abinda lada yake cewa tambayoyi suna da yawa a dan ƙara yawan tambayoyin da ake amsa wani lokaci uku ne muke amsa kenan za mu amsa biyar insha Allah sai a tashi bismillah Alex. abu biyu ne ka faɗa kuma ka da shi abu daya bayani akan rishin amsan sallah na kwana arba'in da aka yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je wurin boka ko malamin duba dole sai ya tabbata bokan ne ko ya tabbata malamin duba ne wannan ne idan wani ya tura ka wani shi ka amso wani abu ko kuma ya tura ka kaje ka mai tambaya ni wannan abin da za mu yi je ka tambaye mana kaji kasuwan nan tana yi ko ba ta yi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ya gaya maka boka ne ya gaya ma cewa in karkai saboda mun buga mun ga abun baya yi kai kuma kaga alamar zai sai baka kaskanta shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallaka ta kwana 40 ba saboda ka tambaye shi ya baka amsar da ba ita kake so ba da zai baka amsar da kake so sai ka yarda to dai matsayin ka ɗaya a wurin Allah da wanda ya dauki Qur'ani ya jefa a cikin salanga wallahi duk mutane ba sani saboda neman duniya sai wani je wurin mai duba ko ya je wurin buka sai a gaya mai wani abu kuma wallahi kun samu mamaki akwai wanda ma kwata-kwata wallahi ba boka bane da da farace ko shirka ko sihirin ba sai kawai da farace sai mutum ya zo ya amshi a hannu kai duba ya ce ma rariya gare ka wai rariya hannu kuma in ka ɗiga ruwa raya zubiya akwai wani abu a cikin ruwa da ake ce makalmina in ya bushe akwai wani madafari da ya rinka ma mutane wannan sai zo sai duba hannunka haka sai ce ka ai an shiga gabanka sosai ashe wannan abun ne gare shi kawai ya daka shi daga karshe sai ya zo sai shawa ba wani abu mai ruwa sai ya ɗauko wannan in sai sai rike yana karanta wani abu da karshe in yi saki hannun shi da gumin wannan sai ka wasu tsotsi suna da sai kina ga masu laka dan ba dan ka zo nan babba ba kawai dubara shi ko ne ba wani abu ya ce rike wannan abu biyu na hudda mu ban da kaddara da karar kwana ba abin da zai dama ko abin da ke samu mutum ba kaddara ba ana neman sa'a ta ga hanya guda ɗaya za ka yi wani kasuwanci za ka yi wata sana'a wani muni za ku yi wata mu'amala da shi abu mai mahimmanci ko za ka yi aure sai annabi ya koya mana ka tashi ka yi sallah raka'a biyu musamman ma kuma ƙarshen dare bayan ka kare in ma baka iya larabcin ba kuma iko gani ka koyi larabcin daga hannunka sai ka ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdir innaka anta allamul ghuyub in baka iya wannan ba ya Allah ina neman zabin ka ya Allah ina neman kudrarka ya Allah ina neman zabi naka kai ne ka sani ni ban san komai ba kai ne mai iko akan komai ya Allah in wannan abu da zan yi alheri ne a gare ni duniya ta da kiyama ta da ƙarshen al'amari na ya Allah ka tabbatar da shi ka sanya albarka ce ya Allah wannan abin da zan yi in ba alheri bane a gare ni duniya ta da kiyama ta da ƙarshen al'amari na ya Allah ka raba ni da shi ka raba shi da ni ya Allah ka bani wanda yake alheri ne kuma ka yarda da ni a cikin shi in kai wannan ka kare kuma kana iya maimaitawa malamai suka ce kana iya so uku ko so bakwai ina ba ban fahimta idan alheri ne zaka ga son abun yana karuwa a cikin ranka to sai kai idan ba alheri bane za ka so abun yana fita daga cikin ranka karkai kaga in wani ma isara ya za a yi ji son abu ko na ga inda annabi ya koyar ina ba za ku fahimta abu ne mai sauki amma ko wanda tun daga fara jama ba Allah ya ba zabi ba zai ce ya Allah wannan abu in ba alheri bane ka maida shi alheri kaga wannan baka ba Allah zabi ba kuma ba haka ake yi shi kuma Allah sai ka yi yanda yake so to zai biya maka bukata wallahi a'lam
Thank you.
idan ka zo gida ka isko mara hankali wace irin sallama za ka mai sallama masu hankali za ka mai yanzu a gidan ba kowa sai mara hankali in ka isko sallama za ka mai me kalma assalamu alaikum aminci Allah ya tabbata gare ku in aminci Allah ya tabbata a gare shi ya karba sai Allah ya bashi hankali shi ne magana kawai wanda ba musulmi bane in ka zo ka isko su zaka musu sallama da ta saba wa sauran jama'a shine salamun ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata ga wanda wanda ya bi shari'a wannan ita ce sallama da ake wa wanda ba musulmi ba amma ko su dubu ne in an sa musulmi daya in ka za ka ce assalamu alaikum domin shikin ya fi wa'annan tashin ake duwa ba su ba bismillah mace ce mijinta ya bulaguro shekara daya ashe ya rasu bayan wata uku tukun suka samu labari bi mana ya rasu da wata uku tukun suka samu labari amma rabo shi da gida shekara daya ya ne iddanta ran da labari ya zo mata daga ran nan za ta fara ta kama shine iddanta za ta cire dan kunni ta hudda warwaro ta hudda zobe ta sunce kitsanta za ta yi tsarta ba ta yin ado akwai bambanci tsarta mace mai wanda tana iya wanka so biyu ko so uku in akwai zafi abinda aka hada ta ba ta shafa kwalli sannan ba ta shafa mai mai kamshi ba ta wanka da sabuli mai kamshi kuma za ta iya zama a cikin gida wannan shine ta kaba ba dole bane sai ta shiga daki ko ba dole bane sai ta kalli gabas ta mai kwahuwan ta kamar yadda mutane suka fari wani bayan asali kuma ba wani wanda zai shigar da ita daga ta shi ke daga ta yi wata hudu da kwana goma in ba ta da juna biyu ta ƙari tana iya yin adanta kuma ta yi aure idan tana da juna biyu sai ta aiko in tana ya bar ta ne misali da sabon ciki mukaddara kenan sai daga baya ta samu labarin ya rasu to aihuwarta shine wannan misali namiji ya rasu ranar talata juma'a sai matar ta aihu ta ƙari inda in ku tana da sati wata ciki na sati biyu ya rasu to sai ta aihu tukun dai kare inda Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada alhamdulillah ita mace mai juna biyu idda ta ko a saki ko a mutuwa ta sha bamban da kowa aihuwa shine kare saki da kare idda ta wallahu a'lam da kusa da karshe kenan menene hukuncin mata su bi sallah daga gidajensu bai halatta ba in aka dauke wuta za ta kuma ita da take gidanta liman take bi gwamnatinta kuskure ne masallaci za su zo wurinsu daban in za ta zo kenan wurin mata daban wurin maza daban amma mutane su rinka bi sallah wannan kuma banda ma matan su wannan ba tarawih ba ce nafila ce akwai wanda a wasu kasuwannin za ka ga kowa kawai zai sahu ne a kofar shagon shi yana bin liman saboda sautin masallaci yana kawo mai shi ma wannan bai yi sallah dan bai yi sallah shi dai ko bai bi liman ba yana samun matsala daga an doke wuta shi ne ya shiga inda inda wani ba yana cikin sallah wani ya daga mai kaya ya haka ba ga wannan duk uku ko ba ko yanzu wannan sallah ki ko tinki bai ba bismillah mutumin da yake tarawihi ya bude qur'ani ko qiyamul layl yana karatu dan gudun kai kuskure in liman ne babu laifi amma idan kai mamu ne ba shari'a bata ce ka bude qur'ani dan ka saurari liman ba ina ba dan fahimta cewa kai ka saurare shi a kunni amma magana ka bude ka yana yi kana yi bai halatta ba wannan kuma me yasa muka ce na liman ya halatta bayan rasuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yazo yana yi ma mata annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul layl kuma yana rike da Qur'ani shi yana karantawa domin ba mahaddaci bane wallahu a'lam kuma sahabbai suna da sayyidina Abubakar da sauransu da kuskure ne da ba za su bar su ba ina ba za mu fahimta wallahu a'lam mutum kun ji tambayi shi? a maimaita? a ni zan maimaita suke nishi ƙa'ida ce aka yi za a yi konkur sai mai shekara 18 shi kuma yana da 26 ya halatta ya rage mai da 18 bai halatta ba. domin lokacin da ka rage ka mai da wannan akwai 'yan 18 inda ya kamata su shiga kai ka hana su shiga sannan kuma wannan yi idan ka bari domin ƙa'ida ce aka yi je ka nemi wata sana'ar daban kai ina ba za fahimta tun da abubuwa ne da dama ko bai zama dole ba ina ba za fahimta domin akwai abin da yake zama larura akwai abin da baya zama larura a irin wannan yanayi ba larura ba ne amma da ya riga ya zama larura to wannan babu laifi ina ba za fahimta amma wannan ba larura kamar ya laifi eh yawwa masha Allah Allah ƙara albarka ya buga misali da mai zuwa haji mai zuwa haji sai a rage mai shekaru don ya je haji idan bai taba zuwa haji ba su kuma sun sa doka cewa mai shekara 60 misali kenan ba zai iya zuwa ba shi kuma bai sauke faralin shi ba yana da ƙarfin da kuma zai iya yi don ya rage shekaru ya je ya wannan wannan matsayin laruwa ne ina ba zan fahimta ina ba zan fahimta shi ma a yin wannan yanayi idan ba zai iya yi ba ko kuma ba da lafiya kamata ya nemi wani wanda ya taba yin haji ya je ya haji a madadin shi da wannan shine a shari'a wanda bai taba yin haji ba in ya je da kudin ka kan shi ya ba haka hadisi ya tabbata akwai wanda ya je aka bashi guzuri a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa labbaika allahumma an shuburma ya Allah na zo ni a aikin haji da a madadin shuburma yace waye wannan yace wannan uwana ne bai samu zuwa ba annabi yace kai kin kai yace ban yi ba amma na iya yadda ake annabi ya ce ita ka in ya so baɗi ka dawo kai tashi da haka wani baya zuwa ya ba wani aikin haji ko umara sai in shi yayi ko kai ne ka je ba ka cewa saboda biyayya ga iyaye bari in fara yin umara a madadin mamma da baba in ya so in yi tawa a taka za ka fara yi kun kai tasu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار marasa lafiya daga cikin Allah ka ba su lafiya wannan suka riga mana sai Allah ka yafe musu inda da sun dawo samu cikin imani kamar yadda ka rama nan ya Allah ka yafe mana zuban ka da gida aljanna ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali daga mana mai albarka wannan kasa ta mu kasashe musulmi gaba ki daya rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin